لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين فالذكرى لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da bakwai ga watan jimadan akir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na uku a wannan sura mai albarka suratu safati sura ta talatin da bakwai in ka faro ɗige daga sama za mu tashi darasi na hudu daidai kan wato isar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam inda muka zai aya ta casa'in da takwas za mu tashi aya ta casa'in da tara daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم
bayan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya sha gogormaya da mutanensa da ya ƙarfi suka yanke hukuncin cewa bari kawai ta halaka shi kowa ya huta suka sa aka haƙa rami aka zuba kiraye ko itace manya-manya aka kunna wuta sannan aka wurga shi shine Allah madaukakin sarki ya umarci wannan wutar da ta kasance sanyi da kuma jin kai ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kamar da ya faɗa a suratul anbiya amma anan da muka zo cewa ya kawai ubnu lahu bunyana ku yi masa wani wato wani katar rami ku gina amma a can suratul anbiya Allah ya cewa ka ka halikum wansuru alihatakum in kuntum fa'ili cewa ku kona shi ku taimaka wa allolinku idan da gaske kuke sai Allah yake kullu ya naru sai muka ce yake wuta kuni bardan ki zama sanyi malaman tafsiri suka ce ba da Allah madaukakin sarki ya ƙara gaba ba idan Annabi Ibrahim ya shiga cikin wannan wutar sanyi sai ya kace saboda sanyi kawai aka ce ta zama sai Allah yake wa salaman ba min cutarwa ba sai ce ala Ibrahim ga Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to shi sa lokacin da ya shiga cikin wannan wutar ya zanto babu wata damuwa da ya samu babu wani abu da ya taba shi na wannan wuta to shine Allah madaukakin sarki yake ga mana bayan wannan gogorme da suka yi to sai yake inni zahibun ila rabbi wasu malamai sun ce kafin ya wato aje ba shi cikin wutan ne sai ya halarto a cikin zuciyar sa yana cewa to tunda kona na zafi inni zahibun ila rabbi sayadi wato zan koma zuwa ga ubangiji na sai hadin tunda sun ci yadda da dawar da nazo da ita ya tabbatar da cewa aka jefa shi wannan wutar shi kenan rayuwar ta kare to shi ne yake zalibun ila rabbi sayadi dan tafi zuwa ga ubangiji na dan ya kiryar da ni wasu malamai suka ce a'a bayan Allah ya kubutar da shi daga cikin wutar to sai kuma ya umarce shi da hijira to lokacin da aka ce hijiran nan ne nan ne ya faɗa wannan kalmar قال وقال فيتي إني ذاهب إلى ربي zan tafi zuwa ga ubangiji na sai ya hadi da sanni zai kiryar da ni shine malai yake ya kula ta'ala mukhbiran an khalili ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki yana bada labarin bada'in zan aka ce bada'i shine abokin ka wanda bai da kishiya aboki abokan ka wanda bai da kishiya domin za ga wani sai kana da abokai da yawa wani ka ga yamar kaza wani ma kuma ka ga yamar amma akwai wanda idan kai sirri da shi ba wanda yake ji shine badadi wanda malaman tsoro har yanzu suna amfani da kalmar abokin da ba wani kamar sa shine badadi to shine Allah madaukakin sarki yace sai hadi da sannu zai kire da ni annahu ba'da ma nasarahu Allahu ala qaumihi wa ayyukan imani kaji bayan Allah madaukakin sarki ya taimake shi shi kuma annabi Ibrahim din ya yanke da kauna daga imanin wayannan mutanen nata ba da ma shahadu min al-ayati al-azima duk irin ayoyin da ya nuna musu manya ba ce da su ba to shi aka ce hajara min baini azhurihim sai hijira a tsakankanin su za mu ji bambancin hijira annabi Ibrahim da ta annabi Yunus da za mu biya nan gaba shi ta annabi Ibrahim akan umarni zai hijira amma annabi Yunus shi ba a zarge shi ba amma annabi Yunus zamu ji nan gaba da yi hijiran sai Allah ya zargi domin shi annabi Ibrahim duk wahalar da ya rika shi a cikin mutanen bai tashi cewa zai bar gari ba har sai da Allah ya ce ya yi hijira kaga asali an haife shi ne a Iraki kasar Babila da Allah ya umarce shi ya hijira sai ya tafi Kana'an lokacin da ya tashi ya tafi Kana'an sai ya hada da matarsa Saratu da dan babbansa da ake kira Lut annabi Lut alaihi salam domin annabi Lut dan babban annabi Ibrahim saboda haka suka tafi daga nan zama ya ki yiwa shi ma suka ki karban musulunci dan wato Kan'ana bayan ya koma Kan'ana daga nan sai koma Babylon nan ma dai abu ya ki yiwa to sai kudanci ya Misra daga nan da aka yi wata yunwa wata wato ta mamaye kasar Misra to daga nan kuma sai ya matsa gaba ya tafi Filistin shine koma Baitul Maqdis annabi ibrahim alayhi salatu wasalam to wannan magana da yake wannan hijira ake magana a kai cewa ta ya hadi duk wannan hijira da yake bayan dai Allah ne ya umarci cewa ya hijira to shine inni zahibun ila rabbi ta ya hadi dan tafi zuwa ga ubangiji na dan ya kiriyar da ni rabbi habli min as-salihin sai ce ya ubangiji ka bani kaga annabi ibrahim ya ce kara 86 ba da bi taba yiwa ba saboda haka sai ya ubangiji ka bani da amma na gari ba dan Allah ba ni ba kamar yadda yake kike fada sannan wato kalmar da ya fada habli min as-salihin kaga dai a cikin bayin Allah bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wadanda Allah ya halitta ba wanda Allah yake so irin Annabi Ibrahim in ka dauke Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda Allah ya fi kauna sama da domin shine abul anbiya kaga ana kiran ana kiran annabi Adam al-Adamul Awwal sannan ake kiran annabi Nuhu Adamul Thani shi kuma annabi Ibrahim Abul Anbiya ake ce masa domin kaga annabi Nuhu ai mun biya shi da Ham duk tsadan su suka fito gaba ɗaya al'umma ta nan suke yasa ake cewa Adam na biyu to saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ya kai wannan matakin ya yanke kauna da wayanta ya kuma bai da mataimaka sai ya roki Allah ya ubangiji ka bani zuriya amma ta gari kullun ka rika roƙo Allah madaukakin sarki ya baka ƴaƴa na ƙwari waɗanda za su ji kanka to shine ya habli min as-salihin ya Allah yake ni abashirnahu bi gulani sai muka ma albishir da wani da halim wanda yake ne hakurin gaske ne jimiri anan a karkashin albishir din nan za ku ga albishir ne guda nawa guda uku fa bakkirnahu sai muka yi mar albishir bi gulami a karkashin gulam din Allah ya ba albishir din cewa zai haihu kaga albishir na farko kenan haka ne yau wannan so ku gane yadda tadabburin ayar yake a karkashin gulam amma albishir din cewa zai haihu yanzu shekara 86 sannan kuma abu na biyu a ƙarƙashin gulabin sai aka yawa ɗan da zai haifa ma namiji ne ina al'arbuke na biyu halimu kuma sai aka gaya ma cewa sai ma ya girma domin alim mai hankali ake nufi mai haƙuri kuma mai hankali to kaga albushir uku ne ƙarƙashin wannan shine ba da yake ce to waye wannan ɗan a kan ƙarƙashin cewa waye ɗan shi ma malamai sun ƙaru juna ilimi kaga yahuda da suka zo suka ce annabi ishaq domin shi ne kakansu da suka ce shi ne wannan gulamin halif ne da Allah ya faɗa su kuma laraba suka ce sam annabi isma'il shi ne saboda haka shi ma kuma kaga laraba annabi isma'il shi ne kakansu ki saboda haka wanne ba wanne ne ba a bangaren abin da ya shafi cewa annabi ishaq ne akwai hatta a cikin sahabbai wanda suke da wannan ra'ayin cewa annabi ishaq ne kaga sai na ali yana da wannan ra'ayi cewa annabi sabi haka a cikin sahabban har yau Abdullahi dan Mas'ud shi ma ra'ayin sa kenan amma Abdullahi dan Abbas turjuma ne Qur'an da Abdullahi bin Umar kace tab ba shi bane domin za mu zo nan gaba mu ji inda za a yi albishir ɗin annabi wato ishaq domin annabi isma'il ya girma annabi ishaq da wajen shekara goma sha uku kaga sai bayan annabi isma'il alaihi salatu wassalam ya haifi amma annabi ibrahim ya haifi annabi isma'il da shekara goma sha uku dan sai da yake shekara tasa'in da wani ɗari da wani abu sannan kuma ya haifi annabi ishaq alaihi salatu wassalam saboda haka haka ba shi bane sannan kuma hatta a cikin at-taura ai cewa suka yi Allah ya a littafin yahudawa ya umarta annabi ibrahim da ya yanka babban ɗansa waye babba to ku kara magana cewa annabi isa ne wannan magana ba ta da ƙarfi amma suna kafa hujja da wata aya falamma akazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi sai Allah yake ne wa habna lahu ishaqa to wannan gurin ba wai gurin kafa hujja ne sai muka ba shi ishaq to to saboda haka wannan duk kamar da shanki ya faɗa a cikin Abdul Bayan yace zancen da yafi inganci yafi kwari shine cewa Annabi Isma'il alaihi salatu salam. domin Annabi Isma'il za mu ji wata gaba nan gaba shine Allah ya rika danganta shi da hakuri shi ya rika dangantawa da hakuri kuma ayoyi da yawa sun zo suna danganta shi da wannan wanda za mu ji ta nan gaba saboda haka gulamun alim wa Isma'il alaihi salam shine annabi Isma'il alayhi salatu wassalam fa innahu awwal walad bashar bukka bushra bihi Ibrahim shine farkon dan da aka wa annabi Ibrahim albashir da shi sannan wa huwa akbaru min Ishaq bi ittifaq almuslimin wa ahli alkitab to ba ɗaya musulmi da Yahuda suna da kan cewa shine dan annabi Ibrahim na fari bal fi nafsi kitabi bal yake bari wannan magana a cikin nan littafin su ba annabi Isma'il wali da wali Ibrahim saboda haka annabi Isma'il aka annabi Ibrahim ya fara haifa ya haife shi yana da shekara 86 sannan kuma ya haifa annabi annabi Ishaq shi kuma yana shekara abuwan 99 shekara shida shine tsakanin bambancin shekarun to sai yace daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim da yanka ɗansa wahidu guda ɗaya tilo wa fi nusqati bakrihi a wata wata nuskar cewa aka yi bakiri ɗansa na fari saboda haka kaga wannan shi yake nuna ba annabi ishaq ba ne annabi ibrahim isma'il alaihi salatu wassalam ne saboda haka duk wannan sabanin an kaure shi ta hanyar hujjoji masu ƙarfi wa qad dhahaba jama'atun min ahli ilmi ila anna dhabiha huwa ishaq ba abota ilimi sun taba kan cewa wanda aka ce a yanka din nan wasu daga cikin sun ce ishaq ne wa ka dalika an da'ifatin min salaf kuma wasu daga cikin magabata suna da wannan ra'ayi wanda mun ce amma ba shi da karbi dalilan su shine Allah ya ce wa bashirnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin fa bashirna hadi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub duk wannan dalilan su ne amma kamar yadda muka faɗa dalili ne karbi shine annabi Isma'il alayhi salatu wa salam sai Allah ya ce فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين Allah madaukakin sarki yace falamma balaga ma'ahu sa'ya yayin da wannan dan da Allah madaukakin sarki ya baki yayin da ya kai lokacin da za a amfane shi domin a sa'yu yana nufin wato aiki lokacin da zai iya aiki a cikin gida domin kaga aiki yaro idan ka yi shi marhala hudu yake hawa irin ta dabbobi har ko yaro yana karami zai fara rayuwa irin ta buri injiniya ke ne sai ba injiniya biya idan da ya plasma ka sabon aure ne sai kuma da ita sama domin duk ta hada guri gaba ɗaya yaro ko yarinya idan da um shogila so sai an tuku da shin baka yi wata ba saboda haka abubuwan da za a ke ajiyewa ya ado in yaro ya fara motsi to duk sai an kwaje ko dai garin karambani ya fasa ko ya kansa lahani ba to shine suke cewa rayuwa ta farko kenan da yaro yake rayuwa ta biyu shine sai yaro ya fara rayuwa irin ta tsira rayuwa tsira ne zai yi kenan a ba ɗauke da shaba guda ba so nake ku faɗi wannan ba ita ba ba ɗauke da shaba ta'adi ta'adi zai fara ya ɗau tsera yanzu tsiyarsa idan tsera ya tashi yanzu za ka ga ko ba zai ci abu ba sai ya gargala shi ya barci ya fafasa shi ba sa ta ce ta farko ba ta'adi saboda haka zai shiga rayuwar tsira sannan da ya gama wannan marhala sai ta fuskar na uku sai rayuwa irin ta jaki shi kuma me kuka gani wannan eh kokolwa kam ga aiki ga kokolwa balaga ba a hutaya jaki kawai fada bar aiki saboda duka amma jaki yana da intelligent jaki ne ina ga yawa saboda idan idan idan idan yanzu ka je guri mai nisa da jaki ka saki shi zai dawo to ka fa ai ba da kiki bane ba da kiki bane saboda to yaro a wannan marhalar shi ake karere sa in baka samu makaranta mai kyau ba an fahimta da kyau ko baka dora shi akan aikata aikatan gida ba mace ce a wannan marhalar ta adolescence shine zaka sai ka tashi ta tare gida duka tana waka ta tana wasanni ta tare gida kai mobil sai kai mobil sau biyar da ki marhalar kenan a wannan lokacin to sai kai amfani da ita dan kace amfani da ita a wani ɗabi'a ta daban ko yaro ko yarinya a marhala ta hudu shine kuma sai yaro dauki rayuwa irin ta kare shi kuma me tam yau yau shine ai shine za ga muna da wata dabi'a a islamiyya yanzu idan muna taron makara in kika zama fafituwar lecturer ko ka zama zai muke a kira mahaifin hikima shi ne wata kila tun uku da rabi aka ce fito amma sai ya biya ba kan gidan kawai ko abokai to shine amfanin hada hannu da karfe tsakanin masu karantarwa da iyaye domin anan za ku gane yaushe yake fitowa wata ba ta da damar kai yawo a gidansu amma za ta tafi makaranta za ta sai ta biya wa kawaye ta yadda ta zo a makara ku zane ta amma dai ta bi to shine a wannan marhala ko kuma ta fito in ma an samu sakaci ne yawa ta bangaren karantarwar ko gidan sai ta tafi ta yawo a duwar ta je makaranta ko ba ta je ta goma sai gobe in ta rufi mata hukunci ta tafi wannan yawa to wayannan barahi din su ake kallo malamai suka ce duk lokacin da wato kake da ɗa sai ka rika bibiya kuma karka da marhalar farko ta shiga ta biyu in ya sake ya tafi da wannan duhu din in yi girma to shi ra da ko ya girma yana nan da rayuwa irin ta wayannan da gobe a ba kwa mamaki yanzu kaga mutum a babban mutum a tsakiyar titi ya ajiye mota ya kira riga za a faɗa da shi duk wayannan rayuwar dabbobin bai rabu da su ba ko ba ku gani ga fitsari a kan hanya kare yanzu ni barakallahu fi malam isa duk inda ya ga guri zai fitsari rayuwar kare ce wallahi duk inda ya ga guri ba ruwan sa yanzu mota za ta ajiye a gaban ka makaran zai zo sai daga kafa sai ka gobe kaga wannan duk irin wannan rayuwar to saboda haka lokacin da annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ya taka sanda za a amfane shi wata fa'ida kuma anan ne zaka gane marhala da kimar iyayen da suka baka ya domin ta kai matakin da za ka amfane ta su ma kuma suka baka na uwan ya kamata ka rika tunani akan cewa fa yanzu wannan ba fasanta ne ba mai ba a yanzu da duk wahalar da muke mata za mu amfana sannan muka dauka muka ba ta dan wani baya ganin wannan zai ce wai shi ya taimaka kai aka taimakawa bari in gaya ba saboda haka annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yana da ɗansa da Allah ya jarrabe shi bai taɓa haihuwa ba sai da ya kai wannan matakin shekara tamanin da shi da ya samu ɗan bayan ya jira ya kai casa'in da wani abu kuma sannan bayan ya riga ya taka kuma Allah maɗaukakin ya kai a sa'ai lokacin da zai fara aiki inna sa'ayakum لشتى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن shine asai to saboda haka yayin da yake gabar da zai iya aiki shine malai yake kabira wata ra'ara ya girma ya tasa to sai yake wasara ya zahabu ma abihi wa yarsi ma'ahu ya fara bin mahaifinsa duk inda ra'a ya zai iya tura shi wakilci وقد كان إبراهيم عليه السلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد فاران النبي إبراهيم ya kasance yana zuwa ko da yake wato ya je ya rika um, yana bibiyar ɗansa da mahaifiyar ɗansa a garin da ake kira fara don ya duba al'amarin mala yake wa qad zakara annahu kana yarkabu ala al-buraq sari'an ila hunak buraka yake hawa a wannan lokacin dan yayi saurun zuwa kamar da Abdullahi da Abbas yake faɗa da shi da Mujahid da Ikrima da wasu to shine falan ma balaga ma ahustaya yayin da ya taka ya kai karfi sanda za a amfani shi kala ya bunayya daga sha uku zuwa sama sai ya kai tsana ka duba kalmar ya kai tsara akwai tausayawa domin za ka aura ka ga wani yana da yaya bai taɓa kiran ɗansa ya ɗan tana don yake wani fa ko hamma zai a gaban yara sai kare kare ko kasu raina hamma wai baya hamma zai a gaban yayansa kaf dan kasu raina to ka kalli annabawa abin da ya faɗa yake ne yake cewa ya ɗan tana akwai tausayawa a kalmar to sai ce inni aratil manami na gani a bacci anni azbahuka ina yanka ka kala an fanzur ma za ka ra sai ce duba ka ga me ne kai ne ra'ayinka me kake gani yace wa dan ka gari annabi Ibrahim annabin Allah ne amma yanzu ya je wa dan saboda jarabawa yanzu za a mutu duk wanda ya yi shekaru ya daɗe bai da ɗa a duba baka ga iyayen mu suka manyanta ba saboda yadda suke san yaya wani sai an kawo majji ko ke gidansa dan ya rika ganin motsin su kawai eh in aka zo za a ɗauke su a nan sai a bata ba sai ku bata to saboda haka sai gaya wa ɗan cewa fanzur ma za ta ra duba ka ba ka ga me wato me ya kamata a yi wa inna ma alamu ibnahu alama ibnahu bidalika li yakuna ahwana alayhi wai ya sanar da dansa haka ne dan ya sauƙaƙa ba kamar yadda za ka yanka dabba ne kaga annabi alayhi salatu wasalam ya ce ka kyautata abun yankar ka hutar da abun yankar to saboda haka wannan mutum ne ba za a yanka ya kamata wato ka kwantar masa da hankali kuma abin da ka fito to sai yake cewa ga abin da Allah madaukakin sarki ya nuna masa a mafarki kaga idan wani ne to sai ya samu tawili yayi amma sai yake kare sai yake ya abati an ma tu umar ya abbana kaga akwai girmamawa shi ya ce ya dana shi kuma yake abba yana nuna cewa kowa yana ba kowa haƙƙinsa mahaifin yana ba ɗansa haƙƙinsa ɗan ba yana ba mahaifin haƙƙinsa ya kai abbana if an ka aiwatar da ma tu umar ka duba kalmar abinda aka umarce ka ba ma tara ba shine ba da yake cewa yaya aka yi idan umarni ne Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam me yasa sai ya nemi shawarar kansa alhadi umarni ne wasu ba da yake ce ba wai dan ba zai bi umarnin bane a da yadda Allah ya gwada shi shi ma so yake gwada kansa jarabawa Allah yake masa yanzu ko domin ai kamar da Ibn Qayyim yake faɗa ne Allah madaukakin sarki duk bayin Allah waɗanda Allah ya turo a ban kasa ya musu jarabawa ba wanda yake dari bisa dari sai Annabi Ibrahim wa Ibrahim annabi waffa haka Allah yake Annabi Ibrahim ya ci jarabawa sa dari bisa dari wane mutum sai ce wa in kana Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa ahammahunna ya cika duk abin da Allah ya jarraba Annabi Ibrahim da shi sai da ya cika shi ne adabul mufarrad sai da ya kawo a wani hadisi da ka jarraba goma sai bayan sai da Annabi Ibrahim ko shi da aka yi mariya ci sai sai yake wa Ibrahim annabi wafa Allah da kansa yi mai wannan yaban to aka ce dan abu da dan ne kaga idan wani ne a ƴaƴan shi kansa bayan jarumtan mahaifin wanda baka da wani dace shi a ce ka yanka shi kuma ka yadda za ka yanka idan da wani ne a irin yaran mu ne mu je ce abba mafarki ne fa ko ba haka bane sai ce mafarki ne ka jira Allah ya ba wahayi ai kaga akwai mafarki akwai abdugan su ahlam akwai karkatan mafarki ko da sai ya bada hujja da wannan amma bai fada ba sai sai ya dauke kalmar magani cewa domin ya san mafarkin annabawa gaskiya ne sai ya ce abin da aka umarce ka da shi kawai sai ya abba if almasi umar kai da abin da Allah ya umarce ka da shi yace satajiduni insha Allah min as-sabiri da sanni zaka same ni da yarda Allah cikin masu hakuri kaga anan shi ma wata kalma da zaka kalla insha Allah wata iltihaqi aw litani litihaqi yamma akwai insha Allah ta tabbas akwai wanda zai ce ba insha Allah za a yi shi shi ba ya san ƙarya yake ko insha Allah za a yi a fanfan fura an yi ko an yi bai ba saboda haka kaga litaki ce wato wannan ba litaki ba ce litani ce mun sha Allah nawa aka ga yaban a baya ɗan siyasar nan duk nawa muka je wasi ko ɗaya ba kaga wannan ba lit- amma ibnu taymiya lokacin da kata suka zo suka sa mutane a gaba suka rika kashe duk guraren musulunci sai da suka rukai sai ya zo ya ba wa mal- ya ba da fatawa ga shugabannin gari yace ya halatta a yaƙe shi saboda mutanen duk wanda yaje kaje ka duba a YouTube kaga ta ta kaga bugun yaki mana na zubar da jini a rana ɗaya za a ce ba mutum dubu kaza a kaje a mai da kwata ta zama rayuwar jini kawai aka aka rike wa musulmi aka rike jike kan sai sai ibnu tamiya ya bada fatawa cewa ya kamata a tashi a daukan sa bai kamata musulmi su zauna ai ta zama ya tsara da duwa guraren musulunci da tarihi duk an gama da su sai malamai suka same shi suke cewa da shi shi wannan ba a kashe shi an gane ko saboda haka malamai suke cewa da shi yanzu ka bada wannan fatawa kana kallon halin da ake ciki sai ke cewa um alhali ka san me su ne muke ciki mutanen nan suna da ƙarfi sai ce za mu gaba da su insha Allah ta'alikan la ta hakikan wato kamar da yanzu Allah ina ne tabbatar muku da yanzu Allah za mu gaba da su to shine wannan insha Allah da ya faɗa ane ji a ransa cewa yana kyautata wa Allah da su kuma haka aka da suka miƙe ji Allah ya dora su akan shi ne ta hakikan billah ta'alika mutum ya faɗi ta to wannan irin tafi irin wanda ya kwaikwaya ta annabawa yake insha Allah yana nufin tabbas insha Allah da sannan zaka same ni ni na sabiri na cikin masu hakuri kalmar min al-sabirin ta ƙara tabbatar ma da cewa da waki da Annabi Isma'il ake domin za mu nan gaba an kirawo shi da mai hakura to sai Allah madaukakin sarki yake ne فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين Allah madaukakin sarki yace falamma aslama yayin da Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ko alaihi salatu wassalam suka miƙa wuya akwai kira'ar Ibn Mas'ud da yake cewa falamma sallama yayin da suka miƙa wuya da sure shine aslama duk suka miƙa wuya wa tallahu lil jabin sai ya kwantar da shi akan wato akan goshinsa wai dan kar ta hada ido ya ji tausayin sa inda umarnin Allah ne akan kaga in za a yanka mutum ai kai ke ake kwantar da shi to shi akan goshi ya kwantar da shi shine lil jabin ai kaga Allah ce mana ya dama wa kuntul kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya sadiqal wa'di ne gaskata alƙawari ne kuma manzo ne annabi to shine anan yake cewa falamma aslama yayin da suka mika wuya ai istaslama wan qada suka sallama suka mika wuya ibrahim ibn takala amrallah wa isma'il wato da'atan lahi wa abihi annabi ibrahim ya bi umarnin Allah annabi isma'il kuma ya bi umarnin Allah da na mahaifinsa dan kirki ne baya saba wa mahaifi kamar yadda mujahid da ikrima da imamu siddi suka faɗa wa tallahu lil jamil ay shara'ahu ala wajhihi liyadba'ahu min kafahu ya kwantar da shi akan fuskarsa dan yin kashi ta baya wala yashahidu wajahu inda zabihi dan kasa hada ido sautayi ya kama shi wajen yanka shi ya kuna a hawana alayhi wannan zai sa ya tausayawa kamar da ibn Abbas Mujahid Sa'id bin Jubair da Imam Zahar duk suka faɗi wannan to shine watallahu lil jadid to kwantar da shi akan wato aljabin akan gocinsa hadisi ya tabbata daga daga Abdullahi da Abbas yana cewa lamma amara Ibrahim bil manasik arada lahu shaytan inda mas'a fasabaqahu fasabaqahu Ibrahim da Allah ya umarci Annabi Ibrahim da yanka ɗansa sai shi dan ya zo masa yana zuwa sai ya sa mawa wasu wasin cewa wannan abun ba mafarki kai ya kamata ka zartar da kaga dan nan shi ka fito sai Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai kawai ya bar gurin da yake ثم ذهبت به جبريل إلى جمرة العقبة yanzu ku ji tarihin jiba akaba ta ɗaya da ta biyu da ta uku wannan guraren duk gurin da ake zuwa a wannan jifar gurin da shi ɗan ya jera za annabi ibrahim wasu wasi to sai yake cewa ba a rada lahu shaytan da ya koma akaba sai kuma bijiromar faramahu bi tabai hasayatin hatta zahaba sai ɗau tsakon kwani guda bakwai ya jefe sai ya gudu shi ke ɗan ɗan ثم عرض له عند الجمرة الوسطى sai kuma biyo shi jamra ta biyu ta tsakiya faramahu bi sab'i asayat ya kuma diban tsakuwa bakwai ya jefa ba sai ce wa tamma sallahu lil jabil to daga nan ne sai annabi ibrahim ya aji ɗansa isma'ilu akan wato gocinsa wa ala isma'il qamisun abyad yace a lokacin annabi isma'il yana sanye da farar riga fa qala lahu ya abaki sai dan yace ya abbana innahu laysa li thawbin takfununi fihi ghayruhu ai ba da tubabun da zaka yi mun likafani da shi in ka gama wannan rigar ta jiki na ita kadai ce dan farar riga ce baklahu ataka kuni ne bi yace ka fara yayya da rigar yadda na mutu zaka yi in na gama sai kai mun likafani wane mutum saboda haka da ya kwantar da shi yayi wannan faludiya man khalfahu sai da an makira ta baya ta bayan sai da kwalla mai kira sai Allah ya ce wana da nahu aliya ibrahim sai muka kira shi muka ce ya kai ibrahim kaji saddaqta ru'ya wannan mafarkin da kai ka gaskata kai to shine malai yake cewa fanta fata ibrahim fa idza bi kamsin abyadun aqran al'ayn yana juyawa nabi ibrahim sai ga an zo da wani katar rago malai ya kace daga gidan aljanna aka dauko shi katar rago fari kan mai kawo manya da kuma manyan idanu shine ake so mutum zai laye ya duba rago mai wannan sifar kato fari kuma mai wato kwalli Abdullahi da Abbas ya ce laqad ra'ayna na nattabi'u zalika darb min al-kibar Abdullahi da Abbas na'am yace wa nade nawo an ya Ibrahim kad saddaqta ru'ya aka kira shi cewa Nabi Ibrahim ya amsa wannan wato ya ya gaskata wannan mafarkin da yake sai Allah ya ce inna kadhalika najzil muhsin to kamar haka ne muke sakawa duk wanda ya kyautata shine ba da gaske shine dalilin wato yin layya Imam al-Qurtubi ya kawo a cikin littafin sa Al-Jami' bi Ahkam al-Qur'an yana cewa um daga nan rana ta takwas ranar tarwiya ai aikin haji shine ranar farko da annabi Ibrahim ya yi wannan mafarkin. Sannan rana ta biyu sai gaskata shi ne ranar arfa sai gaskata ran takwas ga wata ran tara ga wata ya gaskata mafarkin nasa shi ne sadaka ru'ya sannan rana ta goma shi ne ranar da ya fito da shi ranar sallah zai yanka shi to shi ne Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim sai muka fanki annabi Isma'il da abun yanka kato katin rago shi ne malamai suka ce ba dan wannan ba da kowa sai ya rika yanka ɗansa na fari to kaga ai shi ne na gaya wani muna tattauna nake to kaga wannan yana nuna cewa inda lissafin za a biyu duk ɗan fari ya shiga uku na ce masa ni na goma sha uku ne a gidanmu na wuta sannan mahaifi na ba ba dan fara bane kaga shi ba ya tsalle amma da duk dan fari haka fike na wallahi da shi za a rika kamo shi a ilayya ne na a ai namiji aka ce na ai kai abu an zallabe ka ai shi ma annabi Isma'il Ibrahim ai ba ce kuma yanka wani ba wannan na barin kawai ake zuwa yanka ta gaba da yar banda wata bane yau saboda haka kaga wannan wato falala ce babba Allah madaukakin sarki ya fanke mu da rago daga gidan aljanna shine wa fadainahu bi in azim sannan sai muka wato fanke shi da abun yanka wanda yake babba sai Allah yake ni kajiya Allah yake inna hada lalle wannan abin da muka yi wa Annabi Ibrahim wannan jaraba da muka yi masa law wato lawal bala'ul mubin jarabawa ce babba mabayyaniya kowa ya danta a fili iya dan da ka duba baka rika aunowa cewa mutum bai taba haihuwa ba ya kai wasu shekaru dan ya zo kuma a ce kan yi kai a duba yadda soyayya da kaura take tsakanin ɗa da uba tsakani da Allah ai kuma musamman ma wanda baka taba haihuwa ba ke yi na ga tsufa an riga an manyan sa yana buƙatar wanda zai dauke wacewa kuma dan nan sai da yake matakin da zaka amfani shi a ce ka yanka to shine malamin sai cewa karkashin ayoyi na Annabi Ibrahim mutum kuma zai ƙara fahimta cewa lallai idan Allah ya baka dawo ba kaunar ka ne ba domin bayan Annabi Muhammad ba wanda Allah ya rubuta irin Annabi Ibrahim amma shi ma sai da ya roƙa rabbi habli min as-salihin Allah ka ba ni ƴaƴa na kwarai sai da ya roƙa saboda haka kai ba za ka yanke kauna ba kai sai roƙon Allah madaukakin sarki cewa ya baka da amma na gari ya baka da amma na gari ba ayan Allah ba ni ba ayan na kwarai to shine inna hadha lahu al bala'ul mubin lalle wannan jarrabawa ce mabayyaniya muka mu mun yadda da wannan sai Allah yake وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Allah madaukakin sarki yace wa fadainahu sannan muka fanke shi bizin da abin yanka abin babba wa tarakna alayhi fil akhir sannan muka ban mata kyakkyawan ambato ga wanda za su zo baya kana kallo saboda farin jini da Allah ya ba annabi Ibrahim kowa kilemin din ce yahuda sun ce nasiri nasara sun ce nasiri umma wa ubakir kan maka suka ce nasiri ko ce laraba suka ce nasiri kowa ce yake annabi Ibrahim nasiri a ce da Allah ya raba rigima yake ma kana Ibrahimu yahudiyya wala nasraniyya walakin kana aniban musliman kuma kana min al-mushriki sannan kuma ya kuma cewa annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ba bai yahudi bane ba kirista bane annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ne miƙaƙƙen addini ne ko musulmi ne kaga namu ne sai Allah ya kaga ya ba yahudu da nasara an ba sannan saurawa larabawan maka sai ce mushrikai sai ce wa ma kana min al-mushriki sannan ba mushriki bane to su yahudi da nasara banda nan ba ina bakara Allah yake wa ma unzila fi tawrati wal injili illa min ba'di afala ta'qilun ai da taura da injila ma ba saukar da ita ba sai bayan sa to ku ba ku da hankali da za ku ce na ku ne sai bayan a taura da injila sai aka saukar wallan da za ku kile ne kike na ku ne to shine Allah madaukakin sarki ya ga mana anan wa tarakna alaihi fil akhir kyakkyawan ambato shine malamin ke cewa ka zama mutumin kirki in kana so kyakkyawan ambato yi ka domin ayoyin da za mu ji nan gaba sai salamu aminci ya tabbata ala ibrahim ga annabi ibrahim sai ce kazalika nabi bil muhsini kalmomin nan suna burge na qur'ani kamar haka ne muke saka wa duk wanda ya kyautata ba sai annabi ba ba ta rubuta sunanka a titi ba sannan za a ta tuna ka ba shi bane kai ai alkhairi kawai ba sai ka samu gida ka zo ka sa gidan wani ba ba shi ne za a tuna ka ba domin an rubuta wasu ko tuna ta ko ta kan zuwa a bi gada ne wace wata gadar akwai garorin da yanzu aka sa sunayen wasu Allah sai ka je ka je gurin zaka tuna cewa an rubuta sunan wani ko su guraren ko gidaje ko gurin takatawa din nawa aka ba shi bane yake sawa zama mutumin kirki yake sa Allah ya sa a tuna ka shi sa yake kazalika nabiyul muhsinin kamar haka ne muke sakawa waɗanda suke kyautatawa ai kaga akwai wanda in ya mutu gaba daya sai kowa ya damu saboda alkhairinsa saboda kyautatawarsa saboda kaza saboda kaza amma sun suka mutu fama bakat alaihi musama'u wal ardi wa ma kanu munzari ko sama da kasa ba kun sai idan mutumin kirki ya mutu ba iya wanda suke ban kasa ne suke kuka ba sama har a sama ana kuka da mutuwarsa amma wani idan ya mutu fa kuja da zurul qaumin ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin ko ba haka bane mutumin akwai mutumin da ya accident ba aka rika murna sai nace to wannan kage idan ya mutu ba ku dai adabirul qawmin nabiyina wala muzai yana mutuwa a ce mun gode wa Allah da yasa saboda rashin nagartar a cikin al'umma to kada mutum ya zama haka har kai kokari ka zama kai kokari ka zama mutumin kirki sai Allah ya sa an batanka kaga da ban ji annabi Ibrahim ai yaro kafin a ciwara waja'alni lisana sidqin fil akhirin Allah ka sa wanda su zo bayan su rika ambatona da alkhairi kuma kowa da an faɗa annabi Ibrahim sai ka ji gidaje da yawa zaka ji kowa gidansu da Ibrahim to saboda haka wannan shi ne in mutum yana so ya kyakkyawa ambato to ya zama mutumin ke sai Allah madaukakin sarki yake ni kazalika najzil muhsini haka muke sakawa waɗanda suke kyautata innahu min ibadina almu'minin hakika annabi Ibrahim yana cikin bayin waɗanda suke mu'mini sai Allah yake ni وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah madaukakin sarki yace wa bashirnahu bi ishaqa kun ga wannan aya ta ƙara tabbatar ma da cewa lallai yawa annabi Isma'il ake nufi ba annabi akan shi iya fara addu'ul bayan yace ayar da za ta zo gaba ba tana nuna wa cewa ba annabi Ishaq bane annabi Isma'il domin gashi gaba sai aka ce kuma sai muka tsare ma albishir bi ishaqa da annabi Ishaq shi wato uban yahudawa gaba ko kakan yahudawa gaba daya domin ta karkashin sa annabi yaqub ya samu shi kuma annabi yaqub biyoci annaba da kaji ana magana su tabbatar su suka bi ayyan annabi yaqub alaihi salatu wasalam yake ne wabakar nahu bi ishaqa muka yi ma albishir da wato annabi ishaq nabiyyan shi ma cewa annabi ne min salihin cikin nagartattun bayi wa barakna alaihi sannan muka yi ma albarka wa ala ishaqa sannan muka yi albarka ga annabi ishaq alayhi salatu wassalam wa min zuriyatihi ba yawa ya kamata kamar mai wani su wa ala ishaqa sannan kuma wato muka yi albarka ga annabi ishaq alayhi salatu wassalam sai wa min zuriyati ma kaga na barakna alaihi azami yaudu ila man annabi ibrahim alaihi salatu wasalam mun yi masa albarka sannan mun wadansa ishaqa wa min zuriyati ba sannan zuriyati su bi annabi ibrahim kaga kasan ta kaza annabi isma'il aka sami annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ta kaza annabi ishaq aka samu duk bani isra'ila gaba ɗaya to sai yake mun yi musu wato wa min zuriyatihi ba a cikin zuriyatu din nan akwai muhsinin akwai mutanen kirki wa zalimun li nafsihi mubin dan akwai wanda ya zalunci kansa kanara kowa yana ganin zaluntar kan nasa domin kaga hada a ayyan annabi yaqub ai tun daga na ka fara gwagwarmaya domin ƴaƴan annabi yusuf yaqub alaihi salatu wassalam daga na ka fara ganin hoton zalimun li nafsi domin sun tawa annabi yusuf sun jefa gina kiriya inda aje ko ina riga Allah yake a zuriyar fa kar ku dauka gaba ɗaya kowa ne riga akwai wanda sun zalunci kansu sai Allah yake ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستدين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين Allah madaukakin sarki yake wa laqad mananna ala Musa wa Harun hakika mun yi baiwa ga annabi Musa da Harun alaihi salatu wassalam shine malamin suke cewa alfarma kenan da aka taba yi mafi girma a duniya da annabi Musa ya nema wa dan uwansa alfarma cewa Allah ya bashi annabta to Allah yake mun yi musu baiwa duk su bi wata irin baiwa muka yi musu shine mun yannubuwati wannan zati biman amana ma'ahu ba Allah madaukakin sarki ya yi musu baiwa da annabta ya kuma yi wa mabiyansu baiwa su ma na kasancewar biyayyar da suke musu bayan Allah ya halakar da Fir'auna da ƴan tawagarsa Allah ya dawo da su yace wa awratnal qauman ladina inna kanu yattaba'una masharik al-ardi wa magariba kaga duk wani abu da kasanin Fir'auna yana da shi na dukiya da ƴan tawagarsa wannan ƴan kaɗan ɗin da suka tsallake ruwan wato ruwan da aka aka zo alakar da Fir'auna su suka da suka gada isa da suka dawo suka gaji wannan garin ba talaka ko daya kowa mai kudi ne domin gaba ɗaya wannan duke su suka gaje ta duk abin da Fir'auna yake takama da shi da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo shine mai mukullin takka mukullin takka a hannun shi yake to sai Allah yake gaya mana wannan cewa yayi baiwa sannan duk abin da abin da annabi Musa ya rika zuwa yana wa'azi da shi kafin a halakar da Fir'auna lokacin ba ga shi lissafi ba wa'azi kawai yake yi Fir'auna wa'azi yake taimar amma yake yadda to wanda yake shi Allah ne wanda lissafi za ka zo mar da shi ai babu magana lissafi sai dai kai kokari ka nuna ban magana da yake faɗa ba haka bane shi ba ba Allah bane ya kamata ya gamsu da wannan to shi ne Allah yake gaya mana cewa mun yi baiwa ga annabi Musa da Harun wanajjaynahuma domin mun tsiratar da su bi wa qaumahuma da mutanen su yana da karbi daga damuwa bakin ciki al'azimi babba sai Allah yake wa nasarnahum sannan mun taimake su fakanuhumul galibin shine suka zamto masu rinjaye akan fir'auna da mutanen sa wa atainahu wa kitabul mustaqim kunji sai yanzu aka ba su littafi sai Allah yake sannan sai muka ba shi littafi bayan halakar da fir'auna da mutanen sa littafi wanda yake al-mustabir wanda yake a fili karara bayyanannen littafi shine a taura wa hadainahu masratal mustaqim Allah yake muka shiryar da su hanya wadda take ni tsakiya ita ce hanya turba ta musulunci wa tarakna alaihi ma fil akhir kuma sannan muka sa ambatan su ya zanto duk wani bawa Allah da ake Musa Harun idan ce alaihi wassalatu wassalam ya san annabawa ne saboda haka su ma mun sa kyakkyawan ambato a kansu annabi Musa da annabi Harun shi ma za ka ta jin sunaye gida daban-daban akwai Musa akwai Harun to sai yake salamun ala Musa wa Harun aminci ya tabbata da annabi Musa da annabi Harun to kar ka dauka ya tsare zance shi yake inna kadhalika najzil muhsin wannan gurin yana burge na wannan sura cewa Allah bai takaita a nan ba sai yake ku sani ba haka muke saka wanda duk wanda ya kyautata kai ma yi kokari ka rika kyautatawa sai Allah yake ne innahu ma min ibadina almu'minin domin annabi Musa da Harun suna cikin bayin mu waɗanda suke mu'minai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaɗe mana muna alaikum salam na na na na na in ka je gida za ka kawo masa kaga insha Allah ta hakika ko ko ta alika ina jin ka saboda haka kuma baka kai ba to yi bayan hari ka ji to ayar da karu ya ka kai Allah ya fata wala karu ya ka kai amma ni na dauka cewa za ka da ka dawo ka ce insha Allah za ka kai maka kuma baka kai ba to me matsayin wannan alƙawarin da kai wa saboda haka kawai yanzu maganar da za ka kai an takura ka an zalunce ka Allah ne zaka shine kawai amma da wacce matsalar ce misali baka kai ba shine za ka yi wani zancen daban saboda haka na'am ya cika alƙawari amma an zalunce shi eh shine ka ga insha Allah din ka kai ma ta hakikan je na yadda ali eh eh shine abin da nake so in faɗa idan bai kai ba saboda haka ba sai ya kai masa ba saboda ai ba a taimakon zalunci ka fahimta da kyau ko yawwa saboda haka idan wannan insha Allah da kake ya wacce ai ta hakikan din ta hakikan ce ba ta hakikan ba in cewa ya mutum ne ya zo zai yi sata ka fahimta da kyau sai ka ce za ka zo ka taimake shi in ja Allah za ka dawo ka taimaka mar ka riƙe mar kaza ko kai mar gadi sai ka ki dawowa idan baka dawo ba ma a lokacin lada za ka samu saboda kin dawowa ai shi zunubi idan mutum ya yi niyyarsa idan ya yi niyyar zai yi zunubi ne ba to ba a rubuta mar zunubi ka fahimta da kyau ko haka ne ma akwai lokacin da yin yaki kuma lada za a bai saboda haka nan gaba in tilasta ma aka yi kamar wanda aka yi kimar haƙƙin gani aka ce ba zai ba za a ba shi ba ya ba da cin hanci kamar wannan ne haƙƙin sa ba zai fita ba ya ba da cin hanci sai bayar shi su da Allah amma idan zai fita ta wata hanyar yuri halatta ka bayar ba amma in dai ba zai fita ba sai ka bayar ki sai ka bayar kada mai kyamar abu haka malamai suka ce wallahu a'lam na'am na'am eh mu ba da nan muka yi kafa a nan biyar da aka ko mun biya a zuratul kahfi eh da doguwar tambaya kai ma sai injiniya ya tura ma karatun gurin nan amma dai yana da shi insha Allah magana cewa mun tattauna a lokacin magana cewa a ce wani salihi ne daga cikin bayin Allah ba ta da kalbi gaskiya eh saboda wasu dalilai da muka kawo a karkashin ayoyin a suratul kahfi ya nuna cewa annabi amma bai kai annabi Musa daraja ba shi za aka ba shi darasi ne wallahu a'lam Anan da Allah ya riga mutu na burkuwa. Mu mu dawa na da yawa mu bi na sha uku ne a gidan mu. Ni ba ruwa na da wannan ne. Ku ku za ku tane maka tsari ba yanzu. To ai ne kaga kana Allah ya ruba ji. Amin ya Allah. Na'am. Na'am.
Hey.
Ya ba ba sai ka gwada ba. Eh. ya je lere ya shiri hajiyar ta abinan biyu kuma ai ba maganar saki ba maganar saki in aka sake ta kuma yanzu an ƙara jefa ta a wani yanayi kawai yaya dole ya rike sai ƴaƴan sa ne kawai yawwa ba wani zancen sai na sani ɗaya ba na sabani ta yaya na shi ne kaga abin da ake magana ya isa ai shi illa da ya samu wata kila kuma haɗe ya samu wai tsakanin din da aka dan Allah wanda rashin tunani tsakanin shi tsakanin yana nuna ma cewa lallai ga abin da zai faru ba haka yake nuna ba tsammani ya ce nuna ma zai kawai lalibai fa za a yi za ka iya zuwa wannan karatu a duba sai a ce ma namiji ne wani lokacin ma a ce ba ba sannan su kansu likitocin a za ga in aka ce EBD ai ka su kansu ba yanzu ya ce ba accepted day of delivery ce cewa amma ni ake amma ni ba yanke ma take ba kuma tun a ƙarshen watan ayar cikin suratul luqman da Allah madaukakin sarki yake magana inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham a daidai wannan gurin ai mun yi bayani cewa Allah ya ga abin da yake cikin mahaifa shi kadai ya sani abin da ake nufi cewa wannan yaran da za a yi ba bari za a yi ko cikakku za a yi su ba wanda ya sani ko likita bai sani ba sannan an haife su su wani abubuwan ba ke magana an haife su za su girma ko ba za su girma ba guda biyu ne sannan masu hankali ne ko marasa hankali idan sun girma wanda karatu za su likitanci za su ko injiniyar ba wani likita da ya zai gaya ba wannan saboda haka inda ya yarda da wannan ne na rigima ai ba wani rigima Allah ya ma kyauta ka ji ba annabi Ibrahim yana ta riman dan wani ya samu biya ce baya su shi wai eh yake zo ko wanne zai zaba oho to wanda aka fara ya fashi ne na zake nan nabi bai da rijiwa Allah ya zaura na'am alaikum haka yawanci kusan a yanayin shekarun su kaga daga shekara musamman shi namiji daga shekara ta biyu in aka yawo yi har zuwa shekara goma sha hudu sha biyar wasu suka ce har sha takwas a wannan marhalar amma akwai malamai da suka matsar da shi zuwa shekara ishirin da biyar amma ya yi yawa zuwa shekara sha takwas a wannan marhalar suke yawo a nan gurin ka duba ka gani mafi yawanci in yaro zai lalace a wannan gaba yake lalacewa a wannan gabarin baka yi wata ba ana fulge za ka yaron ka lafiyar ka lau yana zuwa ya sassu sai fara daga hanci sama ko ba ka lura wai ba wani shege kenan ba wanda ya sai ka yi da gaske ina gaya ba saboda a lokacin isa ina wani group na jiya fara wata tattaunawa wai tsakanin tarbiyyar maza da mata wace ta wahala suna ta tattauna ina ta kallo ni har yanzu dai ban saba shi ba wane ke ta maza ta wahala wane ke ta mata haka ana ta saboda haka wannan marahil din daga wannan sai kai da gaske na to kai ne na kai na eh haka hmm hmm abin da yake daidai a masallaci shine yara su aka yi da sai a kira su a ce kun ga nan ba gurin wasa bane sallah shine wanda yake ce ya ma halatta a rataye bulala a gaban sama can ba dukan kowa za a yi ba amma za ku ganta ramji saboda shi yaro baya san bulala da ya zo ya ganta ba sai ka ce kar kai kaza ba shi ke nan shi sa ya annabi ya bada shawara hadisin ya dawo da mafara cewa ku rika rataye bulala a gida rataye shi yana sa ta zama ramji ga yara yaro ya san me laifi za a hukunta shi to ya ganta saboda haka za a kirawo su ba a zo a rika koran yara daga masallaci an fahimta da kyau ko domin su saba amma idan zai zanto kullum za su rika ɗauke limamai da masallata hankali to zaman su a gida yake ku gaskiya in dai ba za a tsawatar musu ba yanzu ka ga a harabi abin da na gani iko nake ikon Allah ana sallah wasu yara suna ta wannan ce ya'yan larabawa kenan mu muna sallah su suna bana kuma ba wanda ya musu magana wallahi ban su suna bana yawa au yawa su suka yan da jari ko Ika burge ta, shi za a yi kaga wata mata ta je ta aro irin wannan aidiyar ba da manta shekara goma sha baya. ta aro ayyar ta zo ta buɗe makaranta tunda ta yi yawo tana da kuɗi ba kuma da sai a garin nan ta buɗe islamiya wai ta take so ta ɗau malamai wanda za su koyar da yaran larabci da karatun qur'ani da kaza amma wancan abin da ta gano a ƙasar laraba ko irin sa za a yi a nan saboda haka ko tsawa ba za ku yi wa yara ba tsawa wata ran ba da manta a lokacin akwai wani mutum na yana nan ya zama limamin juma'a yanzu sai yake mun dan Allah kaza kaza kaza sai gaskiya ni ba ba na karabu in Allah ai kaza saboda haka muka ji ta fito muka tattauna tace da Allah sai kike za a koyar da ƴaƴanta a yaran nan na makaranta makaranta ce mai kyau sai a shekarun ma ba makarantu masu kyau irin amma ba ga ka'idodin su kaza ina zaune sai na hango an fito alwala wani malami ya zo na alwala wani yaro ya tallake masa kiya ta gama bayanan ta tsaf sai Hausa ɗaya ce Larabci biyu take hajiya ni ni din nan da yake gani da ran sai ki Allah ko ne zaki wanda yake koyarwa in dai yaro ba zai yi shi ai masa tsawa ba a dake shi to ba zan koyar anan ba ba ba kare mun da mu sai sai karan ne ne jama'a haka wallahi cikin cikin nake san ba zan koyar anan ba dan ba zai yi a gaba na ba wani gaya mun akai ba ya rubu talle aka da ya biyo ya hango ta da ya dauke hulansa ba abin da zai yi to irin wannan ayyar da zai saboda ta yi yawo sai karatu guri ka zaɗe wai shi ne yanzu ta zo ta yi bayan ayyar wai a nan ɗan ba hujjar Allah ya sauke abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da kofin ka haɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka rikansu da zafara masu rai kuma Allah ka tsara musu lafiya da nisan kwana Allah madaukakin sarki ka ba mu nisan kwana mai amfani marasa lafiya Allah ka ba su lafiya waɗanda suke jarabawa da waɗanda suka gaba da masu neman aiki Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da maru kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gudda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje bata sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد 然后。